أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين ‘yan wa musulmi ga shi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haduwarmu a markaz ahadu sunna wal jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. Yau muna juma'a sha shidda ga wata na rabiu thani hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya dace da sha uku ga watan sha biyu shekara dubu biyu da goma sha tara. a sati da ya gabata mun tsaya cikin suratun nahal a aya ta hamsin daidai kenan yau insha Allah za mu tashi aya ta hamsin da ɗaya kahin nan ina son ɗan bayani a takaice kan kowa san dai a yau hali da muke ciki a wannan ƙasa ko a Nijar. wanda maganganu da iri-iri suna zawa kuma an ji dai irin da abin da yawa kana da harko dai za mu ce komai addu'a ga wanda Allah ma cikawa Allah subhanahu wata'ala ya ji kansa ya gafarta musu kuma ya ba iyalansu haƙuri na jaje da abin da ya same su Allah mai musu iyalai na kwarai bayan sun koma ga Allah wannan shine babban abin da za mu musu na addu'a ɗan uwa wani abin idan musulmi ya tsaya ma'ana iya musulmi mai hankali mai tunani idan ya dibi abin da yake wakana a yau ba abin zai baka mamaki ba abin sabo ba ɗan uwan tsohuwar ajanda ce wanda ya karanci rayuwa ta duniya a yau irin abin da yake samun a yau abu ne ba sabo ba abu ne tsohon tsari duk wanda ya karanci lokacin harkurokon rushewar rasha a ne katurbindis kenan ko gabaninta kowa ya ji irin sanarwa da turai suka yi ko amurka na cewa yanzu sun gama da abokin adawa mai girma na kwamnisanci shine daular rasha suka ce me ya saura a gaba yanzu kowa sani islam kowa sani abin na hidi bana baka koyi ba dole inda yake jin labaru wancan lokacin an ce yanzu babu danje a gaban su ne mu saura su rusa shi ya musulunci idan kun ji ba wani magana an yi ta a ne katarfanisa zamu ce 1990 dole dibi a wannan lokaci a naka tsoronisa bayanta babu wata ƙasa ta musulmi ɗaya da take cikin irin hali da muke ciki a yau ɗai babu ko ta larabawa ko ta baƙaƙe lamun lahiya zaman lahiya ki ta harko an diba babbar barazana ga isra'ila an kai diba a wancan yanki aka fara da kawai ta tsakiya ta cire jigon abin aka diba iraki in abin da takaice midiba zai karanta ya karanta aka dai bai iraki kowa san abin da aka yi na karya wani duniya kowa shi da karya ce aka yi bayan abin ma ya kare aka yi karya don shirin rusa iraki don ita ce babbar barazana a wancan zamani ga isra'ila da wancan zamanin an ce a karyin soji karyin yaƙi ko me zai wakana daga baya iraki tana iya shiga cikin isra'ila ta mata kaca kaca a zama guda hidana biyu daga baya biyo baya an gano wannan barazana aka gama ta iraki kuma da wasu musulmi a gamu aka yi wani aiki kowa san abin da ya wakana an kare iraki mai saura aka nihi syria ita ma dai labari an kare ga wata tsakiya aka shigo afirka sai aka diba wani jigo wanda a wancan zamani iya da ƙarfi a cikin afirka kaddafi ko sa abin kaddafi a libya aka watsa aka kashe shi aka watsa ƙasar kuma daga nan abin aka yi ba zai an kai dai ba duk afirka gaba ɗaya wurin da ake yaƙi a yau shine tushe musulunci an kai dai ba can laka chad tafkin chad da ko da liftako gurma liftako gurma yanki ne wanda yake gaba murtani nijar mali burkina wani santir ne wanda duk wannan abin da sha'a nan ya sha'i kowa a ciki jigo ne ba karami ba wallahi can laka chad aka kirkiri boko haram da sunan addini kowa san abin da yake wakana makamin da ake aji a yankin ƙarya ce ba da kanan bakin mutum bai ci duk mai hankali a sani aka shaidar sunan addini aka yaudar wasu kullum a ce musulmi sun yi kaza musulmi sun yi kaza da kama muke cin kanmu a suka wannan kakka yarda a bashi makami jaka eh wani ɗan adawa ka ne kashe shi a suka wannan tsakaninmu kun su da muke kashe kanmu da kanmu ana kuma a zo a geyi kuma ana suka addininmu idan ka diba abin da ake yi ya saba da yadda addinin na mai tsara amma addini ko ake gamuwa da mu da musulman ake gamuwa kuma a saki addinin shi ne yawa kullum kalma da wanda ke da kafura ce amma ta yi kalma wadda take suka ne abin da yake kana cikin maka mata mu yi hankali ta wuto a hili ba koya ba yan siyasa ce ta alman ko ba ta ce madana wata ke albar kuwa an gina mana ta ko a hili ta hudu take mamaki ta san abin daga wajen su yake in aƙida ce ta kawo misali aƙida misali a indiya ko china aƙidu daban-daban sun kai 800 800 ba wai goma ba ko 20 ba 800 wata ƙasa 100 wata 80 ta ce amma duka wannan suna zaman cikin aminci cikin zaman lahiya ta ce ga musulmi masu aƙida asali littafi ɗaya annabi ɗaya amma yau jinanansu ya cika garuruwan su titinansu ta ce abin mamaki mai kashewa zai kafar Allahu akabar ya kashe wanda aka kashe ce Allahu akabar an kashe shi haka ne abu ne ya kashe haka ke wakana ya kamata mu shiga hankalinmu za a zo a dare ka daular islamiyya wata daular kai tun da kawara tun da wata daular kai bayan a rushe al'umma gudun hijira kai miliyan ne suka yi gudun hijira ka yi nigeria ka yi wancan yankin namu miliyan ne suka hijira suna nan a daji wani ya yi gudun hijira ya je wani wuri ya gudu a je a inda gudun hijira a sa bom a watsi a kashe su kuma ce allahu akbar in hukuma allah shi na dini tsakani da allah ɗan wa wallahi mai tattara wannan abun shigowa cikin ba su wasa wallahi ya amma da kace kace ne kurkuru ya amma da kace da babu mutsi kuma kaske fata da muna roƙon Allah subhanahu wataala dimmin himu da shari'a Allah mai da mishi Allah karya su Allah mai da musu sharrin su Allah kare al'ummar mu Allah kare kasashen mu daga sharrin su amin rabbil alamin shi a baki da rami tai Allah karya su Allah sa kuma al'ummar kuma su gane Allah sa manyan mu su gane ya ku diba kwanan nan wasu shugabanni sun fara magana akan sun fara ganawa me aka yi wannan harin da aka ko za mu ta wakana an fara magana ne a fata muku buku iyawa shi aka wani har aka yi wani annar da ku gane dole ku min kauye a kare ku ku buku iyawa shi ne wata alaban wani abuwa ko sa tsaro dan wa babban abu da koma ga Allah ka taimake mu kwar ka taimake mu wasu ɗan wa musu addu'a kowa hatta kowa ne addu'a na ji wani wani malami suna magana wai wai wata kira tana san na san tukiya sun tsohuwar kida ta mana wai malam ya ce kasu yi addu'a ta zaman lahiya saboda menene aka ce wai idan ana zaman lahiya malamai me za ku ci wallahi babban malami ne babban malami ne abin da ke gaya musu yaushe za ku yi addu'a a zaman lahiya saboda idan ana zaman shi malami me zai ta zaman lahiya wallahi malami ne kuma iya cikin kuma aqida shi aqida wal majalan shi wai shi malami ne me yasa wai an taɓa ci an kira su a ba su kuɗi zaka zaka wani abin da ake yi haka kira malamai gaji an ci a hudu kuɗi ba tare da a hudu kuɗi ka taɓa kai mantuka gaji in dai an ce ba a kira malamai yadda kuɗi za ku ku an wa wallahi idan bala'i ya zo shugaban ƙasa ko gwamnati ya kai labari ya horon shi ya horon shi kai labari sai ka ka waya ba ku yadda muna muna zuwa kai ne talakan ita ba kuɗi kada da ƙari Allah ka Allah ka mana aminci zaman haka Allah ka duk Allah ka shari Allah ka da musulmi sharrin da ake nishi gaba daya da musulmi gaba daya za mu tashi aya ta hamsin da ɗaya cikin suratul nahl
وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون
‘yan uwa abu da zamanci inda wai har yaƙi na jihadi da musulunci a wannan yankin sojojin faransa dubu biyu da ɗari biyar dubu katin ka san kisan solda na hannun warai ban na amurka an kai musari a inda a jihadi jihadi jihadi jihadi na ke ba dubu hudu sun yi nama yawa a cikin yankin ba kai musu hari ba sai nan aka yi wa masu karfin kari to yi ɗari biyu ɗari biyu nan kan ma kasa kan gwallon shi kuma akwai bakir cikin tabbas أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون أنوا منا cikin سورة النحل tana magana akan tauhidi kada ta Allah subhanahu da ibada da tabbatar imani da lafiya da sauransu na Allah ke magana cewa wa qala la Allah ya ce la tattakhidhu ilahayn ithnayn ka ku riki abun bauta biyu kenan ɗaya ne ɗan a wancan zamani babbar mushkila a wancan lokaci da'awar ilaha ɗaya ba su da mushkila kan akwai Allahu ƙureshawa ba mai gardama da Allahu ko za akwai Allahu amma matsalarsu wajen abin da ake gama za a bata wata hanya daban a sami kusanci zuwa ga Allah shi ne aƙidar ƙureshawa a gama da wani ya mata wata hanya tsani ya mata intermediate ta wannan kai baka iya kusanci zuwa ga Allah kai tsaye ya gabata wani mai tsarki shine wannan dolan wani aljanin ta hanyar shi za su samu kusanci zuwa ga Allah wanda wannan shi ne ake da wasu a yau suna da musulunci za ci ai baka iya kiran Allah kai tsaye sai ka kira wani shi ma mai matsayi na wajen Allah tunda shi ya san Allah kai ka san Allah na madaidai ne haka ake ba ai ku musulmi a ku musulmi ne ko su su ke ka kai ka ce a koma ai tauhidi sannan ka daidai ne wannan babba ne kai da matsayi su ma wancan haka ne bin ta wannan tsari shi ya kai sai baro su Allah kai har wani babban malami ne a nan kasan da ko Najeriya yake ba da misali na tsari wai na ba mutane su gane tsari ba laifi ba ne ba ita ka zo misali za ka je gidan shugaban ƙasa misali baban gida kai tsaye ka shiga ka iya zuwa a ya ci baiwa to ya za a je gidan wani a jama'a Allah kai tsaye wai wanda baban gida a cinye bisa abin da ake kowa bai an gaya mishi bisa abin da ake kowa ba yadda an gaya di kuma za a gama shaidar Allah a bada misali shi da Allah kuma wani ya gawa ba ne daidai ne a wannan kuma kan kai Allah shirya da mu farko ya kuma musulunci akwai hussein bin munzir an turo shi ganin lokacin nan manzana salasalam ya iya da'awar kada ta Allah da ibada sai suka yi inkarin wannan abin da yake yi ma'ana ya kamata a samu abin da za a yi a tsaye da shi kama abu ne ya dame su hussein bin munzir ya tashi daga nas ya iske annabi sallallahu alaihi wasallam iya mishi magana ta ya komo daga abin da yake kan shi na kenan Hussein bin Munzir ya shigo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya Muhammad farraqata jama'atana wa shada shamalana fa in aradta mal nutika ma tasha aka dai mai manganu ya Muhammad ka zo ka raba kanmu ka raba kan al'umma ka zagi allolinmu ka kaza ka waɗi mai kake sayo Muhammad in za mu baka dukiya in dukiya ce in mulki ne mu baka da ya kare bayani ya kare sai mun zana tafi ya imran ko ya ba imran kam ilhan ta yace saba sitatun fil ali wa ila fi sama yace Allah ne kace Allah ya ce amma za ta ce sai yanzu ya kare ka ce yanzu abu ya bai mulani abun bauta nawa gare ka ya ce bakwai bakwai ya ce shidda a ƙasa ɗaya a sama ya ce ya bai mulani idan dukiya ta lalace wa ake roƙo ya kawo ya ce wanda yake sama idan ruwa yake wa ake roƙo ya kawo ruwa ya ce na sama ya ce to idan aka rike shi shi ɗaya yake amsa buƙatar ko ku iya tarayya da ƴan ƙasa ya ce a shi kaɗai ne ita zu ya bar imran ya amsa ma buƙata shi kaɗai kuma ka gama shi da wani abar imran akwai zalunci kun ka suka musulun da abar imran kuma farko ga wani musulunci ne kenan su rusa allolin da yawa ne to su suna kai ya za a yi a ce ila ɗaya shi ne babban abinsu suna kun baiwa abin bauta ga suna abin kira iri iri da yau hanzu shiru a ce daya shi ne mushkilar su ta ce cikin farkon sa'ad an ji al'alata ilahan wahida in hada da shan hujab أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا إن هذا لشيء إن أأنزل عليه ذكر من بيننا بل هو في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب جزاك الله خيرا نعم akwai ruwa ta cikin musulun imam ahmad haka imam hakim sun kawo ruwa tabbatar kan mas'ala lokacin da mas'ala wannan ta kira zuwa kaɗai ta Allah shi kaɗai da ibada su sun yarda bisu in kare manzo Allah a yi nasu shi ma a yi nashi ba mu gaddama su kowa abota mu naka abota mu namu to wannan abin da ya doge na maganar Allah kadai shine mushkilar su a ruwar da tabbata an yi tawaga an zo gida wajen Abu Talib ya Abu Talib kaga dai dan domin suna jin yau na Abu Talib shi ne manzo Allah ba shi to zaka mata tun da ran wani tsoho tun da rashin muje da cikin tsoho tun da rashi ba sai ya mata bari su bar mu da rigima aka ce ya ba tsada wannan dan dan uwa naka muna nema tun da ranka ka yi kokarin kame shi wannan da'awa da yake ya wasa ya wasa ta in me yake so zan bashi ya kirawo manzan zo ga abin da jama'a ka suka faɗi na abin da suke nema gare ka na manzan ka cewa wallahi inda za su ɗora a kan wani abu sabar rana a tayin hannuna wannan abin da nake kira wala ba zan masa ba sai mutuwa ko rayuwa ko mutuwa ko rayuwa ba mutuka ina dare ba zan masa ba ya ce ina tambayar ku ce kuna so zan gaya muku wata kalma guda wannan kalma idan kuka faɗe ta za duniya za ku mallaki duniya larabawa su muku da a dole za ku zama jagororin duniya a nan abu da ce ba kalma ɗaya ba zan ba kalma goma goma faɗi ka faɗi kalma goma za mu faɗi za mu faɗe ta ya ce ƙulu la ilaha illallah kuna ƙari a nan wannan su sauka wannan su wani ayoyi suka sauko cewa aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab a yanzu ya Muhammad za a maida abun bauta ya koma daya shine manufarka inna hadha wannan maganar abun bauta ɗaya tak da shay'un ujab abun mamaki anan kenan an zo an taru sun ji gurin shi me ya gama kenan ka ta ta zama ta masa ba ala ta wan talaqal madaw min animshu wasbiru ala alihatikum in hadha la shay'un murad ana ya ka tashi ana kada kura ana kamar ana ta a tashi ku tashi mu tafi kurin wasbiru ala alihatikum ku yi hakuri kan bauta ku ta uwaye da kakanku kuna ai hakuri ke me ba sa ba zai ba sa ba zai shi me wasawa ku mu je mu ci gaba da hakuri akan bautar da muka saba mana yi wannan kullum inna haza da shibu yurad wata manufa ce sabuwa wani abu ke ni ko wani abu ke ni amma ya za a mini ila daya ma sami'na bi haza fi mulk al-akhirah in haza illa ikhtilaf wannan maganar cewa wai abin bauta daya ba mu taba jin ba a wajen uwayen kakannin abu da muka gada ba mu taba ji ba a wajen uwaye da kakannu wai Allah ɗaya ne kajiwa ba mu zuwa ba suka ce kenan su ba su ji ba a wajen uwayen su an ce ilaha ɗaya ne sun yi na ilaha akwai Allah amma ilaha ana iya da ba haka sun gada uwaye da kakanu ana yi da nuna kashi a garin maka dan wani menene tsohon abu ne aka shirka tsohon abu ne aka shirka yan baya suka zo ɗaya da uba yau da wani gobe ya zama to kamar shi ne addinin Allah kamar yan wa a yau yan bida a yau bid'a da ake shirka da ake a yau yau ita ce matsala al'umma a yau idan kawai mutum kaza shirka ce kaza bid'a ce sai ya ji abin wannan tun shekaru wane wane malam wane tun wannan ba su gano ba ya ku shi mana mutane ya su ta ce sabon addini su ma kwanin shaka su ma kwanin shawa ta ce mazana shi ka sabo uwa da kakannu ga abin da gada sun manta kayan wasu kakannunsu haka annabi ibrahim ko su sun manta kayan kakannin kayan ma'ayin Nijar ko Najeriya aya ko manzan Allah ta sahabu tsirar sai su mance kayan aiwa mai kakannin mu akwai manzan Allah ya zo da alkur'ani ya zo da addinin Allah sai su ɗauko uwa da kanu sai su masu sabon addini alhali kai kake tsofan to ganin haka suka gada uwaye da kakannu sai su ce shine addinin uwa shine addini a wajen su uwaye su da suke kamar da fir'aun ya wuce da uwayen shi ko ko haka ki wuce da uwayen shi to shi kullum wa mutum ya hankali na ce maka magana addinin Allah Allah ya ce kaza annabi ya ce kaza kaka diba babanka da kakanka kayan su da sama sama da su shi aka yi qur'ani ko sunna su kuma sai kakanka shi ne matsa matsa mutane uwa wallahi sun su kuma shawar wani abu ya kasa barusu jin uwa ta taska ma sami'na bi hada fil millati akhirah ba mu ji da wannan magana cikin addinin farko na wani kanu ba mu san da magana sa a ce ilaha daya da an kawo an kawo musu shirka a garin makka akwai amr ibn luhay amr ibn luhay annabi ce shine farkon wanda ya kawo kawo gumki a cikin kafa ya je sham a sham ake bata gumaka ya yi cin kasuwa ya gani abin ya mai sha'awa ya mulki shi ya kawo shi fara kawo manzo Allah ce shi fara kawo amr ibn luhay shi fara kawo gumki cikin kafa yau da gobe ne ya kawo wannan sharif hannun ya ce ya kawo nashi aka cika maka kabar da gumaka sai su dan baya sai suke ji wannan shine addinin Allah kamar wai a yau wasu ke jin bidoyi da shirka cikin addini da bida da yawan tsammanin shi ne addinin Allah da haka muka gada uwaye da kakanmu to ba a ɗaukan addinin Allah daga uwaye da kakanmu ana ɗaukan neman tsira da ci addinin shi daga ƙur'ani da sunna ta fata shi ne tsira duk ko mai neman mai bai gudun hallaka to kama gado na gada Allah kiyaye kenan wannan shine Allah yake masa kashe wa qala Allah la tattakhidhu ila hayl thnayn kab Allah yace kab doki abun bauta guda biyu innama huwa ilahun wahid abun bauta ɗaya ne babu wani tare da shi lace laukar fi ma Allah ta illa da fasar da Allah ce inda a sama ko kasa Allah ce inda akwai wani abun bauta daban ba banda Allah ce akwai wani ai da sitam da ya baci ya za a yi na rana daban na turmamuwa daban na tattuna daban ya za a bi ta yi da ta kasa a nan duniya ana gwagwarmayya na laka cewa wa makar mahammin ilahi ita da zafi ilahi mahalak wa makar mahammin ilahi ita da zafi ilahi mahalak wa makar mahammin ilahi ita da zafi ilahi mahalak وما كان معه من إله ما كان له ما وما كان معه من إله إذا لذهب كل ذنب ما خلق nan muna magana cewa inda Allah yake ture maganar babu wani ilaha banda Allah Allah ce wa ma kana ma'awu min ilahin Allah babu wani abun bauta tare da shi idan da zahaba kullu ilahin bi ma khalaq inda Allah biyu ne akwai wani kowa zai ci nan na rike nawa mai rana ce ba ta hutawa mai wata ya rike mai sama mutum mamu rike da kowa sai ce rike na shi shi da zama kullum na bi makalab wala ala ba'du ala ba'd da wani wata ran za a ce ya ci nasara irin da ake yakin duniya da rasha da amurka da su ma da sama kasa haka za ka rikici tsakanin allah sama da kasa kowa ya ce ya rike na shi yau rana mata hutawa na mata hutawa na rike tawa kai rike duniyarka da abin tsarin bai yiwuwa na Allah bai baka abin hankalci duk mai hankali ya san tsarin tahiyar duniya da sama da ƙasa tahiyar rana da wata mamu sintab ne guda tsari ne guda suna tahiya kan kowa duk mai hankali ya san cewa abu ne na mahalicci guda kamar nan da wannan labarin wannan matar ta ingila cikin cibiyar abin bincike na abin da take cewa wallahi tace duk wanda maganar da da muke cewa salanatir haka haka ga haka ga wani haka wata ta ga magana ta wuce jin mai hankali ya samu abin ya wuce jirme ne ce wannan abin gaba daya sama da kasa dukkan suka ce gaba daya suka ce sirtam ne tsari na wani guda su sai lawa ba ta ce tsari ne na wani mahalicci guda wanda tun da ya kayi shi har yau shi ke kontrolan kayi shi kuma za Allah ne kenan wadon ne ba tsarin wannan ya san tsari ne ka tafiya guda ba wani daban na sama daban na ƙasa daban na turmamuwa daban na rana daban a ilaha guda ne kuma kana ma'awa min ilahin idan la zahaba kullu ilahin wa khalaq babu wani ilaha tare da Allah inda ko ha akwai da kowane ilaha ya doke abin da halitta wala ala ba'dum ala ba'd da wani ya wata razaci ya ci nasara ya kare ɗayan ya mallaka shi ɗaya a rigima wasu tsari ne guda tafiya guda ce subhanallah amma sifun tsakiya tabbata ga Allah game da abin da suke siffanta shi da wani ababen gama shi da wani yace kenan fa iyyafar tunda kuwa cewa inna ma huwa ilahun wahid tunda abin bauta ɗaya ne fa iyyafar abun ni kadai za ku so ku sa Allah gaba da kowa ku nemi sulhu da Allah akan kowa ku koma ga Allah ku dogara ga Allah Allah ba komai abin bukata wallahu ma fi samawati wa ardi to da ta ما اتخذ الله ولا ما كان da ta kawai kawai kai wace kuma ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون
جزاك الله خيرا mun kare kenan eh ci gaba وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون in Allah ran ma ni na badda shi maimakon an fara harkon in fara daga tsakiya shi shi ne shi ne mushkila shi yasa abun eh jazaka Allah khair Allah ya ce wa lahu ma fis samawati wal ard Allah shi ke da duk abin da ke cikin sammai da ƙasai gaba daya a ce mulkan wa halkan wa abin kullum lillah duk abin da ke sama mulkin Allah ne halittar Allah ne bayin shi ga Allah wala huddini wasu ba Allah shi ke da addini tatacce wani tabbata ka gama shi da kowa shi mana khalis addini tatacce Allah ya tabbata ba bauta ma Allah shi kadai a fagairu Allah ta tabu ko me wannan matsayi duk abin da ke sama da ƙasa kowa me na shi ne ba shi halitta shi ne kuke tsoron wani Allah amma akwai shi ne kenan kan bai dacewa ku yi tsoron wani Allah Allah ya dace ku yi tsoron shi ba wani ba a takaice kenan kuma amma bikum وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون wa ma bikum min ni'matin fa min Allah duk irin abin da kuke tare da shi na ni'ima da da kuka sani da da ku sani ba gaba daya daga Allah take ko akwai ta wani duk duniya ba mai cewa shi ba ku ruwa ko ba ku dawa ko shinkafa ko hatsi shi muka ce Allah ku dukan duk duniya babu wata izini wata makata ina wata laboratoire wanda aka cika kullum za a kun wanda shiga daki shi daya mai ilimi ne kun yi shuru fak a ga hudu da tsaba babu ko ba daya ko ta hatsi ko ta dawa bakin ilimin shi ya ɗauko wannan na Allah a ɗauko wani ya gama shi ma ya gama shi ma ba shi ke ba in ya gama ya gama zai bada ya duku bar ya gama ya bada kaza ba shi bai a gama ce ya gidi ba ya gama za a samu shi ɗakin bincike kenan ɗakin bincike kenan babu wani abu da shi yi a gama gama ne a gama a game zai bada dama ala tsarka shi ta abu ka kaza bar kaza babu wani abu sabo hakina babu wani abu ɗan wanda wani mahalicci wanda ya yi wanda muke da muke ci- rayuwa cikin rima Allah ko ruwa kai a ce misali yau ruwa kadai a ce he kun biya fa kace za muku idan ku mutuna tunda mutum kare a ce zan biya ruwan sama za a zan biya amurka za a fara jirgin ruwa to ko za mu ruwan ruwan bana balle a ce a oxygen ai ka kare kaga dole ka mutu kana kana kana kana wahala to dan kai da kudin oxygen eh kudin shi suka za shaka ka- ka ka rayu a fara kowa da shi a fara ba biyanka eh eh dare da rana kuma aka maka abinci wannan wannan shine zaka cika rayu Allah ko da in ka ci zai ka mutu da yawa bai ci zai ka mutu amma in ka tsara baka rawaye da abinci fata alimantar sai ka cika rayu Allah kuma cikin malawa bari tsari da yawa ni ma kaza vitamin C vitamin B vitamin D vitamin Y iri iri su ma su ma an ba su ba a rayuwa ka sa yi zama kurin gani ne muka yi kuran na mu ko mu yi documentin a gano a shi akwai kaza a shi inda ba kaza tun an washi da shi ne mutumwa ya gano a shi inda ba vitamin D ba kaza inda ba sai ba kaza kurin na mu gano wace ba abu ɗaya da aka maka ma kuna ji da kai haka nan babu wani abu na ni'imar Allah wanda yake daga wajen wani babu wani amma bai kuma ni'imar da Allah da abin da kusa na ni'ima daga Allah yake da sun ma'iza masu kuma dur sai ta ji abu idan wani abu matsala ta zo ka kara ta shagantaka ka saka zaka za ka ta ɓaci a koma addu'a a yi addu'a zaka ce kuma addu'a ba a yi addu'a addu'a idan za a addu'a a roƙi Allah kai a duk da shi zaka ce Allah da ta ɓace gaci Allah so da yawa mutum ya mahala shigantaka ma amma ta mace ta wai wa Allah wai so da yawa sai ka haƙura da wani haƙuri wa Allah su ba su mace rike abu wai Allah zai wai Allah zai shi ne magana kenan kwarin ɗana akwai butulci ga ɗan adam ka san baka da wata madogara baka da wani wajen zuwa sai ka Allah wannan amma ka kai mishi ya ce ka yi ka ce bai iya ba nashin ba iya ba kai ka iya kai mai kashi yau ai naka ne shine daidai na Allah ta tsofin zamani ne Allah shaidan mu yace bayan ya gaya mana wa ma bikum min ni'matin fa min Allah duk abin da kuke tashi na ni'ima daga wajen Allah yake sun mai da masa kuma turu sai dai ta ji harun idan wata cuta ta same ku zuwa gare shi kuke kuka kuke nema Allah kuke neman agaji a wajen shi sun mai da kashe fatur ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون
ɗan wannan ya cikin aƙida ta musulmi wadda take ba shi nutsuwa ta imani Allah ya tsaye da ku wannan ni'ima da Allah ya sanar da mu ko ma menene daga wurin shi ne an matsalace wurin shi ne take kalubalanta ku fa masa kallah bi durrun fala kashifa lahu illa hu وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم
Allah ya ce wa in ya masa Allahu bi durrin fala kashifa lahu illa hu idan Allah ya so wani abu na matsala na darura ya same ka fala kashifa lahu illa hu ba mu yaye maka wannan bala'i sai shi Allah duk ka kai ka kawo dole sai shi ba mu iyaye maka yaye maka da bala'i haka ce wa in yanzu ka bi khairan falarata da fadarihi haka kuma idan ya so ya same ka da wani alkhairi ya same ka duk duniya ba mai turewa ya ya zo ci su yi man sha wanda ya so zai ba kun ba mai hanawa wani ya ba mai imanin nutsuwa bawa ya koma ga Allah ko ya kana Allah ka koma gare shi shine mai abin in ya amshe ba mai badawa in ya bada ba mai hanawa wanda shi ne nutsuwa ta mai imani yan washe mace a yau da yawa matsala ta musulmi muna dawo musulunci amma da yau zukatanmu sun bar Allah sun rata da wani mai kashi da wutsari shi ma ta kan shi sun gizo nijar cin wannan shugaban kasawa ne abin hanzari ya yi warwarewa jira muke kayan sabka a samu ta buɗe a wasu kuma jira suke akwai mai hawa shi in yawo za a samu haka cike da mutane shi wani iya nan jiya ke wannan kayan zabka da bude wani shi kuna najira soke hewa da yawo in hau shi ne za a samu arziki a ƙasar mutu ka taimaka kusa an yarda an nutsu yi ba alheri Allah kan arziki ka shugaban kasa wani ba amma ka maka Allah ba ka Allah ma ba ba amma ka ka Allah ma kuma shi musulmi ta ko kuma musulmi suke rere ina da yaban wani ka wani gaskiya ka gani abin duka rashin gane rashin imani da hakikar Allah ne wannan shugaba ne jagora ne yake yi in ya sa Allah ya kawo a zamanin shi sai mu wa Allah godiya shi ma za mu da mishi dan ya adalci za mu godiya amma abin da Allah yake shine wace sai ta so da ce halin mutane shi ba shugaban bawa ne na Allah saka alaka kun Allah ya sa sai ga wani babban azalimi ya ganda da i ta ganda da dai da ku abin duk abin ciwo ciwo abin ya ga Allah can mai alaka jama'a fitar da ma fitar da laulin nasu marhamatan ba ku ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها amma yau sai وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها إلا هو idan Allah ya bude muku wata rahama za ta same ku in ta mice ce Allah ta fami falan muska laha ba mai iya rike ta don bai san ku don ku ba in gata bane ba san ku a ba ne rike ta Allah ce in ya bude ba mai sai ta zo haka ta wani musu in kuma ya rike fala masu da min ba'adi babu wani zai zo ya bude kowace su arzikin ya zo shekara nawa ta yi shekara kaza kullum zai yake abu har su zai in kayi aiki har su kullum ka kawai kaza tana tafi demokradiyya ko katalondis kowa dai har abin kullum ana da masha Allah to Allah in ya rike ba mai badawa in ya bude kun ba mai ba mai hanawa da haka yana yana kamata mu koma mu nemi gyaran Allah mu nemi suru da Allah subhanahu wataala Jehovah Azizul Hakim Allah shine mabuwayi abin da ya so ke yi kuma hakim mai hikima ne in ya ce zai yi zai baka shi ya san tsarin zai baka yawan mu jiba tsamuwa makarancin Qur'ani lokacin da Allah subhanahu wataala yake magana da musulmi a zahiri matsala ce da ya hana cewa daga yau ka ƙara ganin mushriki a garin makka yadda kasan a yau ka ce ku yanke amurka da rasha da turawa zai ce kuma baiwa ko mutuwa zai can ma su maka ne a cikin zamanin duk arzikin hannun zaki hannun sham da cikin turawa abincin komai da ta cikawa amma allah ya kawo doka yau ya ce daga yau ka a samu mushriki ya sake kusantar ka'aba na Allah ce lakum shirkin ba ba da min haza amma kai lakum shirkin ba da ba da min haza wani shirkin Allah tan so tauba Allah yake magana cewa daga yau Allah kawo doka wala yaqrabul mushrikun ba'da ay musu musu haram ba'da amin haza daga yau kan wani mushriki ya ƙara kusantar makaba ce ba'da amin haza daga yau daga bana yace wani shirkin ailatan in kuna tsoron talauci ne a ɗan ku doka cewa a raba alaƙa a tafisabi rukun wani madali Allah in ya so tafisabi rukun wani madali Allah in ya so zai wadata ku daga fadar amma ce in ya so Allah zai wadata ku daga fadar shi in ya so kenan maganar cewa kan ku damu an ce ku yanke alaƙa da su shi Allah da ya ce ku yanke alaƙa da su yukunukunukun min fadali zai wani taba wadata da cikin fadala shi in sha'in ya so kun ba dole amma na ke nema gare su kurin ku me ka wuya ku bi ka ta Allah kuran shi Allah mai abin hannun shi in ya so zai ka fadala shi kuran haka suka yi suka suka yarda suka mai ka wuya aka sa haramu ne ga duk mushriki ya je makka kuma har yau doka tana nan har yau ko dokar da kaga har ga jidda ya ka sa kwano kafiri sai a maka sun yi babu danje maka shiga har yau ku duka eh danje a mai ishara ya wuce fitan ne daga fitan ko mai da maka baka shiga maka ko mai da maka baka zuwa da auna aiki da gana maka baka wuri imam musulmi indonesia ko na na malaysia ko na masara ba ka wuri da auna ga anya maka ba kin ga wuri bane ba in shi nuri na musulmi suke ba wuri kawai a shiga maka to sun talauce sun mutu ba su mutu ba rayuwa suka arziki ma suka yi kina magana Allah shi ta wani azizul hakim Allah mabuwayi ne mai hikima kun ka ba kuma kun ka huta kuna eh yace thumma idza kashafa durra ankum idan wani abu na cutarwa ya same ku idza fariqun minkum bi rabbihim yushrikun eh ga wasu jama'a daga cikin ku baya ba su ni'imar suna gama shi da wani suna shirka da Allah liyakfuru bima atainahum liyakfuru bima atainahum fatamatta'u fasawfa ta'lamun
yace liyakfuru bima atainahum anta lam lam lam illa alqal ta'lil wannan karshen al'amari wannan ni'ima da ba su za su kai su kafirce ma Allah na ni'imar da ya ba su sun fitirce ya ba su ni'ima ya kun su gode za su koma suna gama shi da wani shi fitircin ya ce fatamatta'u nan kamar tadi na ku tsaya ku ji ɗan daɗi ɗan kaɗan na rayuwar duniya ta yin ma sha abin da ku sama fasaufa ta'alamun za ku san sakamakon fitirci
ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم التي سنة سنيا سنة سنيا ما وانا أبون بوتا بسموا مدعيش suna sa mishi daga cikin abin da muka arzuta su sai su dangana irin da aka fitar ta sa'iba ko bahira ko sila wasu dabbobi da aka kirkira wanda ba a cin su na gumaka ne alhali a duka Allah kai ba su amma ya ce a wani ba ta ba su to wannan Allah ya ce tallahi Allah ya rantsuwa da girman shi da kanshi la tus'aluna amma kuntum tafakkarun za a tambaye ku kan wannan kirkire da kuke kirkira ƙarya ku dangana ma addinin Allah bacin dafa kaza bacin dafa kaza kuke kira abu da yawa na shirka da Allah kun dangana ma Allah gobe kiyama Allah sai ya tambaye ku waja'alun
ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون waja'aluna lillahi albanat suna dangana ma Allah cewa mala'iku diyan Allah ne mata subhana sarki ya tabbata ga Allah a dangana ma Allah da kuma da mace abinda ku ba ku san diya mata al'ada ku dabi'a su ba san diya mata abin da kaskantacce shi da girma Allah kuma ku dangana ma shi Allah ku dangana ma diya mata shi Allah ta kilki sai kika mutum diza Allah ce zarbo ne zalunci ku dangana ma Allah diya mata kun kuma ku san su haba yace wajen ma shi hun kiran su dangana ma Allah iya mata su kuma abin da suke so ne su yi iya maza suke so kuma shi ba su san iya maza iya mata amma Allah ne a dangana mai iya mata su kuma sai rike abin da suke iya maza da kansu su sun san iya maza su suka zaba shi ne kai sai Allah ya kawo me alaka ta iya mata a wancan zamani وإذا بشر أحدهم بالأ- بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم yatawa يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هول أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون wannan shine halin iya mata ka yi musulunci haka ya samu duniya alaƙarsu da mata duk ɓangare wannan mata da suke dangana ma Allah da ya mace su wai za bu adun bil unsa inda za ba ɗaya albishir diyarka matarka ta samu ɗiya mace zalla wajhu muswadda ko kasiru fuskar shi za ta ci gaba da zama cikin duhu iya bakin ciki an gama shi da mugun abu zai shiga tunani Allah ce ya tawara min alqawm hal koyewa ma yake abun kumiya ne a ce wani ya iya mace abun kumiya ne su kumiya suke a ce wani ya iya mace ya tawara min alqawm musulmi ma bashara bihi saboda mugun abu sharar da aka bashi ta samun iya mace da shawarar da yake a yamsuku alahu amadu su fitura ta zo na rike ta zai yi haƙurin wulaƙanci da ƙasƙanci cikin al'umma da samun ɗiyama ce ko ku in binne ta in kashe cikin ƙasa ɗayan biyu ɗayan biyu da ke tunani binne ta zai haƙurin wulaƙanci zai haka nan ƙasƙanci ne a wajensu rike ɗiyama ce yawa cewa musulunci shi ya ba ɗiyama ce kima ya ba ta daraja mai da mutum abin karramawa abin girmamawa ya ba ta gado ko da ba tana ba ba tana abu da ba ba tana abu abin kyama ne ko harko aikace musulunci addini na ba na aiki ko wadi aiki dan ayi aiki a wacce zama aiki suke gaske magana haka zata muwami a lokacin da aka sulhu hudabiya wannan al'ada tana kawo nan mutane ta kiyama kiyama ce sai gashi wannan abu na musulunci an zo sulhun udebiya an ba matsala dama ya dawo baɗi ya umara ya dawo ya umara wajen muta akwai diyar hamza hamza bin abi Talib, Ham- hamza wadda ita a nan makka take ta ji labarin ɗan uwanta dangin ubanta sun zo za su koma ta zama cewa manzo san bashi kwana uku suka bashi cikin ya kare wata ta yake ya kare wani ya kare kare ka tayaka to ji labarin uwayenta ga manzo Allah ga su Ali ga su Jafar dangin ubanta zan ta ya tafi da gudu ya ta haɗa da ta zo ta da ta zo shansu yanzu da ta zo ya mace da zaƙi ma da sai ka yanzu ana rigima sai zana ya kama ta rigi ya ta ce ya dan wada ce jafar ce a ya dan ta wuce zai ta ce a ji mata wuce ana nema a ce yarinya kowa shi ta shi ya mace kuma muna yi mamaki sun manta da jahiliya ana rigima akan tsiya akan tsiya mace ko wacce ta tashi Allah ce tashi haka Ja'far haka Zaid sai manzo Allah ya zo cikin hikima sallallahu alaihi wasallam sai diba shi eh, ina ga ah, ja'far shi ke arame da yan uwan uwata halakinta da asma bitu mesi da asma bitu mesi sai ce alhala bibi mazatin um hala tana matsayin uwa kenan mai hala shi zai rike ta aka bada ta ga ina ga ja'far annabi ce ma ali an ta minni wa ana minka ni da kai da abu guda ne ali ya ce jafar ya ce a shi ba ta haliki wa huliki jafar kayi kama da ne wajen halinta kuma haka halin mu guda da kai ya ce zai an ta ahuna wa maulana iya fi kowa aka kwa hakuri da ke nan su ɗaya ɗauki wani yarinya da ka za abin kyamata yarinya mace musulunci ba ta kima ba ta karama yan ha a yau yanda a nan yan wajen kwanan da mai jin sallah da aka yi ta mata da mata ko da su hanzu ne matin suke hanzu babu shi a yau a horon shi da alman ake bayanin mata sun mutu suna zanga-zanga yau a alman da horon shi bayan da aka yi suna neman a daidaita su da maza wajen albashi wata ƙasa tsakanin namiji da mace diplomkin ku ɗaya wajen 90% tsakanin ku wata 20% bambancin kudin a nijar akwai bambancin girki tsalar mace da namiji to a can har yau akwai mace a nan za ta ayu ta yi wata uku na zaman banza a gida zaman banza ba ta ake komi tana gida kuma ana biyan ta yanzu ake biyan ka bayan ta koma shekara guda kullum awa ɗaya na banza ka ambata yau a hawaren shi ko amurka babu wannan za ta ba ki kenzo sha biyar kuma su ma a kudinki ta wata suke ba mace ake mune muke janin haƙƙin mata yan wa musulunci ba a wannan horin ka bincike rayuwarsu ana bayanin amurka akwai gidaje sama da gida 250 kudin gidajen kai mata ne wata an karya ta wata gurgunce a sakanta ta kudin wanda mijin ne ya mata wani illa suna nan an ce kusan kullum sai a kashe wata wani sai ya kashe wata mai ya haka nan an yi dokoki na matsala na haƙƙin aure sai kewaya abu sai kashe da dayar bar jaraba iya so ya rubuta bai da wayata in zai rubuta ta za a kulla musu dokoki Allah ya ce ta suke da yawa an gano dokokin da aka kulla na mata na suke mace sai sa mijin sai ya kiyo ta ne daban sai kake ta sai huta sai shi almota in ta suke zai bala'i ne abin bai yawa ke zace dokokin da suke shar'antawa kuma sun suna ganin mata suke yawa mun dokokin da aka samu arami shi ya kawo yawan kisan mata a duniya wannan abubuwa anan aka yi daya a da makara suka ji a cikin wata a tabbatawa ba su karanta can yan wato zu anan kaga ina anan wani musulmi ne ya lalace ya yi mugun aikin shi amma addini ya ba su karama ya aibanta mai aibanta su ya kare hakkin su da manzon iya addu'a Allah ka kama mai cin hakkin masu rauni guda biyu da maraya da mace ce ba mai girma ta mutum ba mutum ko da mace ta mutum banza ke musulunci din karama ce ba addini ba karama ka musulunci haka ba a mana horin wani maganar haƙƙin mata mu da mutum akwai shi kuma doka ce ta Allah doka ce ta Allah ta ce a ba su haƙƙi su a karama su ke mata masu wata aji su ba da goyon baya a masa shari'ar Allah za su samu cikakken haƙƙi mai mutunci kenan ana ana bar labarin halin a wancan zamani na wa'ida bushir ahadun bil unsa idan aka ba ɗayan sa albushikin samun iyamace zalla wajhu muswaddan wa kazim zai ci gaba da zama huska da za ta du ga cikin bakin ciki iya gwada damuwa ya tawara min alqawm min suri ma bushira bi iya koyewa mutane saboda mugun labarin da aka baki mai mugun labari na labarin samun iyamace ya ce a yusuku alhaun zai zama zai zama na cikin wannan wulakanci na zama zama ya mace abin dusu fiturab ko ko zai binne ta a cikin ƙasa da rai ala sa'a ma yahkumun wannan hukunci na ziyar muni na ɗaukar kiyama a wannan hali hatta da ta magana gado gado musulunci da ya ce a ba mata gado rabin gado a bata rabin gado kuma ka shi addini kuma ya dora shi mai gada mai gudan an ce a bata a baka miliyan a bata ɗari biyar ba a dibawa shi musulunci mai ya dora mai miliyan kin a naka miliyan ka bata ci ka bata sha ka mata armi in ta je an koro ta ta komo gidanka ka mata kayan daki duk ake ke idan an jiba jiba bai kuma ga a rabin a a shi wanda ta bata rabin kuma a jiba dokar da ya dora mai gudan kuma ga lokaci yayi kan shiga lokacin da wadda muna fatar Allah subhanahu wataala ya ji kan wa'annan suka rasu Allah ya kawo musu kuma ya ba ta hakuri ga iyalansu kuma Allah kiyam da sharri misal da kiyam sharri misal gaba daya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته